الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة bakwai ga watan bakwai hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da takwas da watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin hikimin malikiya a littafin irshadu sani kitabu tsahara ko littafi na tsahara tsarki لا يرفع الحدث والخبث إلا الماء المطلق قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة يشي لا يرفع الحدث والخبث إلا الماء المطلق ba abin da yake ɗauke kari walkabasa ba abin da yake raba mutum da ainihin najasa innal ma'ul mutlaq sai ruwa abin sakewa ruwan da ba ɗaure shi da komai ba shine wanda zai raba ka da hadas hadas shine ainihin sifa ne hukumiya wanda ainihin yake hana mutum wasu nau'in aiki dole sai ya dawo da wannan ainihin tsarkin nashi idan aka ce alwalan mutum ya sani kaga kari din ba abu ne na zahiri wanda za su yi shi ba abu ne kawai na ma'ana wanda yana tare da mutum wanda kuma in bai kawar da wannan hadisin ba akwai wasu abubuwa kamar irin su dawa su yin sallah wanda ba zai ba wannan shi ne hadis shi hadis ma'anawi ne ba hissi ba shi kuma kabas abu ne hissi ga shi nan zahiri na jasa ya taba jikinka ko ya taba riganka ko ya taba gurin sallah a ce nemi abin da za ka kawar da wannan najasan ka wanke to wayannan abubuwan guda biyu gaba ɗaya ba su yi wa illan ma sai an samu ruwa sakakke wa huwa idan baka san ruwa sakakke ba shine ma kana ala silqatihi ruwan da ya zamo a bisa halittar shi irin na ruwa ruwan da kaddara ko yaro karami idan ka ɗauki kwano ka ce da Allah ɗibo min ruwa kaga idan ya je ruwan da zai ɗibo ma ba zai ɗibo ma ruwan tsari ba ba zai ɗibo ma ruwan kwatami ba ba zai ɗibo ma ruwan ɗan wake ba don wayannan ai duk sunan su ruwa amma ba mutilas ba an ɗaure su an kayyade su ruwan ɗan wake ruwan tsari ruwan kaza to duk irin wayannan ba ruwa bane kawai ruwan da yake kan halittar shi na ruwa wanda ba ɗaure shi da komai ba wannan shine ruwan da za ka iya kawar da hadas da kabas da shi shine mata na za su ƙarfi wanda ya kasance a bisa halittar shi na ruwa ko ruwan kogi ko ruwan ainihin rijiya ko ruwan sama kaga duk za a iya ɗibo ma a matsayin ruwa au ko kuma ta gayyara ruwan ya canza ɗin daga ainihin halittar shi na ruwa amma canjin da aka samu bima la yanfakku anhu ghaliban ya canza ne da abin da baya rabuwa da shi ne rinjaye so yawa ba zai yi ka samu ainihin ruwa ya rabu da wannan abin ba wata yana wannan gurin da aka ɗibo shi wannan shi ma baya ɓata ruwa kamar mai katsararihi kamar matabbacin ruwa yanzu misali a doron ƙasa akwai inda zaka ji an ce ai guri kaza ruwan su zarki yake da shi ko guri kaza ruwan su kanwa yake da shi guri kaza ruwan gishiri yake da shi kaga me yasa yake wannan ai asalin ruwa kan ba da ɗanɗano gurin shi ya kawo wannan canjin abin to wannan baya sace ruwa kaga karar ɗin ruwan ke wal mutawallidi minhu da kuma abin da ya haifu minhu daga ruwa din ba wani bare ne zai shiga cikin shi ya haifu ba a'a shi kan shi ruwan ne da ya dade sai wani abu ya haifu a cikin shi irin kainuwa irin su ganta tsuka irin su wani tsutsa tsutsa wani duk ba sa fata ruwa in dai ba wani abu ne shiga ba a cikin ruwan ya haifu to wannan shine ruwan da ake wutar da hadas da kabas da shi hadas dai shine kari kabas kuma shine najasa ويكره الوضوء an karanta yin alwala bil musta'mali da ruwan da aka aiwatar da shi kamar ruwan da mutum ne bayan ya riga ya wanka jikin shi tsaf sai ya ɗebo ruwa ya yi wankan janaba misali da ya yi wankan janaba ruwan yana wankan yana zuwa yana taruwa sai zai taru a guri a wani guri misali an kawo ruwa ne a tanki kuma dama gurin akwai inda ruwan yake zuwa yake taruwa sai masu wankan janaba misali ko wani aure za a yi kowa zai shiga wankan janaba a wannan gurin sai zama duk masu wannan wankan jikin su ba a daman da shi suna wankan ruwa yana zuwa yana taruwa yana taruwa yana taruwa sai ga shi da aka gama wankan da ruwan ya ji ya taru da ka ɗebo ba abin da ya canza kalan shi bai canza ba ɗanɗanon shi bai canza ba wani shi bai canza ba amma kuma duk an yi amfani da ruwa to wannan ruwan makaruhi ne sake amfani da shi amma ma ka yi amfani da shi wannan amfani naka ya yi iyakar ta kayi ka ta makaruhi kawai eh ma ya dama din da kai makaruhi ma wajen da ne ne ya kure ba wani kayi dole wa yasirun halatu najazatun lam tughayyiruhu haka nan ruwa kaɗan da najasa ta jiɗa ciki wanda bata jirkita shi ba misali najasa ne ya ɗiga ka ɗebo ruwa za ka yi alwala a buta sai yara suna bol suka jefa a cikin kwatami kana gani ɗan kwatami kaɗan tilak ya tashi zai faɗa ruwan su ya baje wanda ba dan kai da ka gani ba wani ba zai iya sanin ma wani abu ya faɗa ruwan ba to irin wannan ruwan shi ma masarufi ne yin amfani da shi in akwai ruwa wasuru ma la ya tawakka najasa haka nan da sauran ruwan dabban da baya kiyaye najasa kamar irin su kaji irin su agwagi sai suka sa baki suka sha ruwa suka shiri amma a ruwan baka ga alamar najasan ba kasancewa ba ta kiyaye najasa ta sha ruwa makaru ne yin amfani da wannan ruwa la ma abdalal bulba'in amma banda ruwan da dabbobi haka irin su raguna su shanu suka sha suka rage dan sa ya sha ruwa ya rage za ka iya ibada da shi in dai ba wani abu ya zuba a cikin ruwan canza shi ba aw tafahara minhu imra'atun khalat bihi ko kuma wata mace ce sai tsarki daga ruwan kaga bai ce ta daharar bihi ba dan wancan bil mustamal ko ma waye ya yi ce makaruhi a ta daharar minhu imra'atun khalat bihi wata mace ta zo ta yi tsarki minhu daga cikin ruwan wanda kalabi ta wafinta da ruwan da ta ɗebi ruwan da yawa a cikin bokiti ta ce bari ta shiga ta yi wankan haila ko wankan jaraba da ta shiga ta rufe banɗaki ba mai ganin ta ta yi wankanta da wani daga cikin ruwan ta rage wani yanzu wannan wanda ta rage ɗin ba makaruhi ne ta yi ibada da shi ba ba za ta ai tun da dai ba a gani ba wataƙila wani abu ta zuba a ciki ko wani da tinta ko wani kaza wannan duk ba ruwan kawai wa ma shahidna inna bima alimna wa kunna an yi biya fi kawai ta yi wanka da abin da ta yi wanka da shi sauran kuma gashi ne tsarki ta yi ibada da shi aha wa ma ta gayyara duk ruwan da ya jirkita ya canza bi mukhalatati ajnabiyyin da kulɗa da ainihin wani bare ruwan da aka ɗauko wani abu bare kaga can mun ce ma la yanfaku anhu galiban ba to wannan wani abu ne bare wanda baya tare da ruwa ya shige canza wannan ruwan kamar me kalkalli kamar kunu kunu ne aka ɗibo kaga kunu wani abu ne daban aka nemo aka zuba shi a cikin ruwa har ya canza ruwan ɗanɗano ko wari ko ainihin kala ya canza walbauli ko kuma fitsari aka nemo aka zuba a ruwa har ya canza shi to yanzu wannan abin da ya zuba a cikin ruwan sanabahu tsuburiyata ya sunce ruwa ya tutse mar a tsuburiyata tsankaka da can ba mun ci almawul mutlak mai tsarki bane to yanzu ga wani abu ya zo ya kayyade shi yana ƙayyade shi wannan abin da ya shiga tun da abin baya tare da ruwa ya tuɗe mar wannan tsarkin da da yake da shi da ya tuɗe shi mar tsirara bai bar shi haka ba wa aksaba hukumahu sai ya tufatar da shi hukuncin shi shi wancan abin da tsarki din riga ne na wannan ruwan yanzu ya tuɗe mar da ya tuɗe mar sai ya ɗauko rigan shi shi wannan abin ya zuba mar kaga ma'ana duk abin da ba za ka yi da wannan abin da ya shiga ruwan ba ba za ka yi da wannan ruwan ba kaga idan kunu ne ya shiga ruwan sai mu ce ai ya halatta a sha kunu za ka iya sha ya halatta kunu ka haɗa shi da wani kunu ɗan wani za ka iya ɗebo wannan ruwan ka dama kunu da shi duk abin da za ka yi da kunun za ka iya yi da wannan in kunu ya taɓa rigan ka ba sai ka amince za ka iya sallah wannan ma ya taɓa su za ka iya sallah amma idan fitsari ne ko wani jasa ya zuba ka ga jasa ba a komai da shi sai dai a zubar a wanke wannan ruwan shi ma haka nan za a yi shi ne wa sababu kuma ويكره من آنية إزام الميتة an karhanta yin amfani da ruwa da ya fito min aniyati daga ƙwaryen izami ƙashin almaitacin mushe kamar yanzu misali kan mushe ne dabba ne da ta mutu sai aka ɗauki kan aka je aka rege aka faje aka cire ƙashin kan aka wanke ake zuba ruwa a ciki to wannan kasancewan ƙashin mushe ne makaruhi ne in an zuba ruwa a ciki sai amfani da shi wa jildiha hakanan da fatan mushe fatan mushe shi ma makaruhi ne mutum ya yi amfani da ruwan da yake cikin fatan mushe duk da dai jima yana tsarkake shi shi yasa ma malamai suka ce za ka yi amfani da ma'u na cikin fatan mushe amma ba za ka yi amfani da ma'i'u ba akwai bambanci tsakanin ma'u da ma'i'u in muka ce ma'u shine zallan ruwa in muka ce ma'i'u ruwa ruwa abinda aka haɗa wani abu da ruwa aka dama aka yi shi yanzu misali aka ce wannan fatan nan mushi ne amma an je ne an gyara sai aka ɗebo ruwa aka zo aka zuba ma yanzu kawai kai ma'aunin ka uku nan ne ruwan nan kalan shi bai canza ba ɗanɗanon shi bai canza ba warin shi bai canza ba sai mu ce kai amfani da shi kawai gashi fatan mushen ne amma kai amfani a bisa masaruni amma sai aka ɗebo kunu aka zuba a fatan mushe aka kawo zai yiwu ka sha mace kwata-kwata ba zai yi ba me yasa saboda shi ruwa mutulaki yana da ma'aunai amma duk abin da ya zama ma'iku ba za ka iya auna shi ba yanzu misali miya ce aka ka maka wannan miyar tana wari warin nan zai yiwu daddawa ne zai yiwu kuma bayan gari ne duk ba wari bane to ya za a yi ka bambance kaga ba zai bambantu ba saboda haka kwata-kwata in dai abu ma'i'u ne ba ma'u ba aka zuba shi a wani abu wanda ake tunanin najasa a wannan abin to shi ke ya tashi aiki haka nan ko najasa ce ta zuba in a ruwa ya zuba za mu dubo wannan ma'aunan amma in a ruwa ruwa ya zuba ba ruwa da wannan ma'aunan yanzu misali najasa ne ya fada cikin ruwa ya baje kala da ɗanɗano da wani bai canza ba za mu ci amfani da ruwa amma yanzu misali miya ce an yi kawai sai najasa ya zuba ciki ya za a yi mu gane ya canza ko bai canza ba an zaure miyan nan ya za a gane ko yanzu ma abincin kasuwa da tarihi yake cewa guje shi ba saboda yake ya fi kusa da jisa ba yanzu mace ta zo mace falanta na ganga ta biyo kaman shanu na dubu talatin ta yi waye an haɗa miya dubu hamsin ga ta a cikin yana tunanin za a ci riban dubu ashirin kawai yara suna bol tana gani sai ko tafi ya fada ciki ai gaurayawa za ta yi kawai a gani ai kawai gaurayawa za a yi za ta zuwa ne saboda wannan kwatamin ka gani to ya za a yi mu gane wannan kwatamin ya jirkita miyan nan ko bai jirkita ba saboda haka ainihin akwai bambanci tsakanin ma'u da ma'i yace aha wa yarumu minan naqadaini haramun ne yin amfani na alwala ko wankan janaba da sauran ainihin amfani minan naqadaini da kuɗi biyu gol ko azurfa kwanan gol ko kwanan azurfa ko kofin gol ko kofin azurfa ko cokali ko me haramun ne yin amfani da gol da azurfa da irin wa'annan abubuwan na amfani ko amma butan gol ko na azurfa ne haramun ne wani jizi'u amma fa idan mutum ya yi ko da ainihin kashin mushen ko da ainihin gol ko azurfa ɗin yi amfani da shi jizi'u ya yi kai alwala da butan gol alwalanka ya yi sai ya ka aikata haramun kai alwala da kashin ainihin ruwa da yake cikin kashin mushe alwalanta ya yi sai dai ka yi ta makaruni shi ne shi ne ma'anar wani jibi'u in mutum ya yi ɗin ibadan nashi ya yi wani jibu ta harri yana waje bayan kirdado fi istibahi tsahiri bin najisi cikin inda mai tsarki ya rikiɗe da mai najasa misali mutum ne ya zo zai yi alwala sai aka ce mishi ka ga randunan nan eh gaskiyar lamari akwai waɗanda suna nan ruwansu mai kyau ne akwai kuma yaro ya yi fitsari a ɗaya ko biyu a cikin randuna kaga wanne ne mai kyau wanne ne mara shi yace gaskiya ba zan iya ganewa ba dan ina lazimi ina kani yaron dama shi ne ya ce wata ran ya ɓata ruwan randunan nan ina gani yayi a guda biyu amma mun samu mun kore shi wanne ne guda biyu yace ban sani ba mun tsari ne da yaro ya bace da ruwan ba za a iya ganewa ba kaga istibahu tsari da najisi to yanzu ya mutum zai yi yana waje ba yake gano yake harbi ya daidai ta yi gano ya yi tunani ko ya tawabba'u idan ya gama kirganon nan sai ya yi alwala bi ma ya zalibu ala zannihi taharatuhu da abin da shi a zaton shi tsarkakan ainihin wannan ruwan ya yi rinjaye a bisa zaton shi sai ka tambaya yaron wani iri ne ɗan shekara nawa ne kuma a randunan nan wannan yaron wace randa ne zai iya hawa kan tebalan wani irin tsuguro ya yi wace randa ce wanda za a yi wannan tsuguna a kai duk sai ka bi wannan in ka cancance ka duba ka ga wanne ne wanda zai iya wannan abu wanne ne wanda ba zai yi ba to da wannan tunanin sai ka iya gano wanne ne sarkin sai ka ɗiba kai alwala kai sallah shi kenan ka gama iya ƙoƙarinka. amma wakila wasu malamai suka ce kai ba mu yarda da wannan ra'ayin ba ai akwai mafita ya zai yi suka ce ba landan bi bane yadda wadda'u min ahadihima yayi alwala da ɗayan su kawai in ya zo wani zancen kirdado ɗaya bi ɗaya kai alwala wa yusalli yayi sallah wa yabtilu abahu idan ya gama sallah sai wanke gaɓoɓuwan shi min sani daga landa na biyun sun ya tawadda'u sannan sai alwala bihi da shi wannan na biyun wa yusalli yayi sallah ta biya samu fita ya zai yi kuka ce ba nan nan biyu bane aka ce ɗayan mai najasa eh to in ka zo kawai ɗebi ɗaya kai alwala kai sallah da zimman cewa kawai wannan shi ne mai tsarkin idan ka gama alwala kai sallah sai ka ce to ko ba mamaki wannan shi ne mai najasa wannan shi ne mai tsarkin kaga ya zo da mai najasa kai kaga ba ka da sallah ko yanzu ma ana ganin jikinka akwai najasa saboda haka yanzu sai ka ɗigo a ganda na biyu yanzu a zawo sai wanke gaɓoɓuwan in wancan mai najasa ne to yanzu ga mai tsarkin ka wanke najasan da shi sannan sun mai tawadda biyu sannan sai alwala da wannan na biyun wutar da ya sallah kaga in dama wancan mai tsarki ne wannan wankewan ba zai cutar da kai ba in wancan mai najasa ne yanzu gashi ka wanke gaban ka na najasan kuma ka ƙara alwala kaga an samu mafita sai wayancan na farko suka ce fa in kasura idan kwanan nan jewa ne fa nan ba ka ce wani biyu ne to in jewa ne fa ta ce nan ma akwai mafita za da ala adadin najasati wahidatan ya ƙara nan daɗe a bisa adadin da ta sa wato nan babban zama ce take aiki yanzu misali sai suka ce ai rantunan guda goma ne kuma yaron ya yi fitsari a guda biyar guda biyar ne da tsarki amma wanne suka ce ai tsallakewa ma yi da yi a na farkon sai ya tsallake a can sai a nan sai a nan ba mu san wanne ne da tsarkin ba sai mu ce ba dai guda biyar ne da ta sa ba eh a rashin zo fara da randa na farko kai alwala kai sallah in sai alwala kai sallah sai a ce to watakila shi ne najisa ne wannan na farkon na biyu nan shi ne mai tsarki ɗebo wanke na ƙoƙonsa in ka wanke sai a ce yi alwala da shi kai sallah idan ka yi sai a ce watakila fa shi ma mai najisa ne yi a na ukun yi a na hudun yi a na biyar ɗin yi a na shida in dai kai a na shida a cikin shidan nan dole an samu ɗaya mai tsarki shi ne kaga zada ala adadin da ja take wahidatan to ana taimama ga ruwa akwai ruwa ai a yanzu taimama da shi ruwa ne za ke ga ba ya kinin karfi yanzu da ya shirin nan bai samu ya kini ba a yanzu da ya shirin nan ai ya samu ya kini to da ya yi a ɗaya kwarai kuwa akwai ya kini ai mafita yake ne ma nan kuwa wannan mafita ne yawwa aha wa in mata bariyun idan dabban tudu ya mutu zu nafsin sa'ila wanda yake jini mai kwarara a jiki idan dabbobi na tudu din akwai wanda ko ya mutu ba da jinsa bane shine wanda ba shi da jini na asali a jikin shi irin su ainihin sauro su turuwa da sauransu amma idan dabban mai jini ne a jikin shi yana da kafofin jini mai kwarara a jikin shi sai ya mutu fi bikirin a cikin rijiya kamar yanzu rago ko kaza ya faɗa rijiya ya mutu to za mu duba mu gani fa in ka gayyara idan an cire abin da mutum a ciki ruwan da yake cikin wannan rijiya ko tafki idan ya canza ruwan da aka ɗebo ruwan ya yi wari ko ya yi ɗanɗano ko ya yi wani abu to waje nan zuhuhu ya waje ba a yashe wannan ruwan hatta ya zura ta biyu har sai jirkitan ya kushe ka san ita rijiya ba akwai bai ruwan ta gaba ɗaya kawai za ku yi ta ɗiba kuna ɗiba kuna yasarwa kuna ɗiba har sai an zo in an ɗiba ba a jin wannan canzawan sai a ce haƙi fa'in zala bi nafsihi to idan kuma aka ce da wannan wahalar rijiyoyi nawa a gari ba ruwan guda a rufe ta kawai a ci gaba da amfani da sauran rijiyoyin aka rufe ana nan ana nan ana nan da aka zo wata rana aka buɗe shi aka ji wannan canzawan ya guje ruwan ya koma cak yadda yake yanzu a nan malaman sun yi maganganu da yawa yanzu ka duba irin su muktasar irin su akrabul masalik za ka ji ya ce baya tsarkaka dan ainihin a najasa ya bushe ba tare da zuba wani abu mai tsarki a kai ba to yanzu amma anan ya ce fa in zalimi nafsi in ya bushe da kanshi ba tare da an zuba mar komai ba fa zahiru zahirin magana shine audu ila sunni ya koma asali shi kawai ya yi tsarki dama ai yana cewa ainihin kowane hukunci yana tafiya tare da illan shi illa yana gushewa hukunci ma ya gushe dama me yasa muka ce ruwan ba zai yi a yi ibada da shi ba saboda jirkita to yanzu jirkita ya gushe illa ya gushe to shi ma hukunci ya gushe shine audu ila su wa in lam yatagayyar can ba muke fa in tagayyara ba to wa in lam yatagayyar idan ruwan bai canza ba gashi da jissa ya zuba ko kuma mushe ya fada cikin ainihin dabba dabba mai rai ya fada cikin rijiyar ya mutu amma da aka cire dabban ruwan bai canza ba shine wa in lam yatagayyar idan bai canza bai jirkita ba to anan in aka bar shi aka ci gaba da ibada da shi ma yayi amma ustuhibba an so mustahabi ne annazu yashe wannan ruwa bi hasabil ma'i wal maitati in an zo yashe kuma za a yashe gurgudan ruwan da gurgudan mushen mushen karami ne ya dan yashe kadan idan mushen babba ne sai a yashe ne gurgudan wannan mushen tun da dama ruwan bai canza ba Uh-huh.